الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قبل كراتونا النحو daga littafin al'ajin rumiya ala tariƙi su'ali wal jawabi ma'al irabi ta nuruddin albaskari yau rahimahullah darasinmu na 21 mu za mu tashi shafi na 67 babu taukidi a nan za mu tashi 67 malice su'alun tambaya ma huwa taukidu me ake kira at-taukidu jawabin amsa at-taukidu wata akidu huma fil lugati to da at-taukidu da at-ta'kidu a luga duka ana nufin at-taqawiyatu karfafawa eh to kusan duka dai ma'anarsu ɗaya ƙarfafawa da attaukidu da atta'akidu taƙulu kakan ce akattu shai'a wa wakattuhu idza qawaituhu eh akattu shai'a na ƙarfafa kaza wa wakattuhu duk dai ma'ana ɗaya ce sai ya zamo a shi atta'kidu daga akkada ne fi'ilinsa shine akkada sai ka ce ta'kidan yu akidu ta'kidan shi kuma at-taukidu fi'ilinsa shine wakada yuwakidu taukidan eh sai zamo mazdarinsa at-taukidu wa inda nuhati a gun malaman nahau at-taukidu naw'ani shi taukidi kala biyu ne at-taukidu lafziyu akwai na lafazi wa taukidu ma'nawiyu akwai kuma taukidi na ma'ana to su'alun ma huwa taukidu lafziyu menene taukidi na lafazi sai ce jawabin amsa at-taukidu lafziyu huwa takrirul lafzi wa i'adatihi ko wa i'adatuhu eh huwa takrirul lafzi wa i'adatuhu bi'ainihi shine ka faɗi lafazi kuma ka ƙara maimaita lafazin so biyu ko sama ga haka to wannan ana kiransa taukidi a lafazi saboda mi maimaituwar lafazin sawa'un daidai ne ka nasman suna ne kan maimaita ka faɗa kan maimaita ina misali na hau ja a zaidun zaidun sai kan maimaita zaidu ɗin ja a zaidun zaidun to wannan ana kiransa da taukidi na lafazi saboda maimaituwar lafazin zaidu fa zaidu a tsani taukidun lil awwali to ya zamo karfafawa ga na farkon kenan ka faɗa ne don ka karfafa cewa ɗin zaidu ɗin dai ne ya zo ba amro ba auka da fi'ilan wani lokaci kuma akan maimaita shi fi'ili ba suna ba na hau ja'a aliyun ja'a aliyu ko kuma ja'a ja'a aliyu ja'a ja'a aliyun sai ka maimaita fi'ilin ja'a kamin ka ambaci fa'ilin aliyu ya zo ya zo auka na harfan wani lokaci kuma akan maimaita harafi kamar na'am na'am ja'a muhammadu na'am na'am ja'a muhammadu e e muhammadu ya zo to wannan wannan shi ake kira da at-tawkidul lafziyu saboda mi maimaita lafazin da kai su'alun tambaya ma huwa taukidul ma'anawiyu to me taukidi na ma'ana shi kuma التوكيد المعنوي هو التابع الذي يرفع يرفع احتمال الصحوي أو التجوز fil matbu'i to taukidi na ma'ana shine abin da zai biyo baya zai bi almatabu to akan yi haka don a ɗauke yiwuwar mantuwa don mai magana ya nuna cewa abin da ya faɗa ba mantuwa ya ba ba su hauye ba to shine hikimar kawo taukidi na ma'ana Nahau misali, ja'a zaidun nafsuhu, zaidu ya zo da kansa, to kaga cewa da kansa ya kore mi. Tunanin cewa kila ko ba zaidu ɗin yake sun ya faɗa ba, kila amuru yake sun ya faɗa. An gani? Don da cewa ya ja a zaidun sai ya shiru. zai iya yiwa ba zai da yake sun yi ambata ba amru yake sun yi ambata ko wani amma da ya ce nafsuhu da kan wannan ya ɗauki wancan ihtimalin kun gani a tajawuza shi kuma shine don ya ɗauke halatta cewa ba shi ɗin ya zo ba. Misali in ya ce ja a zaidun, zai iya ba zaidun ya zo ba, wakilinsa ya zo, ko ɗalibinsa, ko ɗansa, ko almajirinsa, ko mai masa hidima, ko takardarsa. In ka ce ja a zaidun, ba lalle ba ne ya zan sai shi zaidu ɗin ya zo. Amma in ka ce ja a zaidun nafsuhu, to wannan ya fitar da wakilinsa. ya kore an gane duk wani saƙo da zai nuna saƙon ne ya aika ba shi ya zo ba to a tajawuz kenan shi ne a tawassu fil kalami sai ce fa nafsuhu taukidun ma'anawiyun nafsuhu taukidi ne na ma'ana li zaidin ga zaidu li'annahu yarfa'u ihtimalan nisyana wa tawassu'a fil kalami ya ɗauke tunanin kila ya manta ya ambaci wani ya ambaci zaidu babu wannan wata wasu'a ko kuma a nuna halaccin zuwan wani ba shi ba kila kamar wakilinsa ko mai masa hidima bi an ya kuna garduka ta yadda zai zama manufanka wa ƙasa duka da manufanka annabnahu cewa ɗansa au khadimahu ko wani mai masa hidima masalan ga misali wallazi ja'a shine yazo eh da aka ce ja'a zaidun to zai iya yiwa ɗansa ɗin ne yazo a madadinsa to a larabci za a cewa ya zo amma an kai taukidi aka ce nafsuhu to duk an kore wannan sai ce fata ƙarrara wata sabbata sai ya tabbata anna zaidan huwa lazi ja'a kawo nafsuhu ya tabbatar da cewa zaidu ɗin shi mi shi ya zo wattaukidu shi taukidi tabi'un lil mu'akkadi shi yana bayani ga al mu'akkad ja'a zaidun zaidu shine al mu'akkad an gane bi fathil kaf nafsuhu shi kuma shine al-mu'akkidu bi kasril kafi zaidu shi an ka karfafa nafsuhu shine mai karfafawa sai ce to yana biyansa fi raf'ihi wajen masa raf'a shi yasa da aka ce ja'a zaidun kaga zaidun marfu'un ne to sai aka ce nafsu aka yi rufa ba a ce nafsahu ba ba a ce nafsihi ba me yasa saboda yana bin hukuncin zaidu al'irabi duk abin da zaidu ya zo da shi na al'irabi shi zai zo da shi sai ce wa nasbihi da ya masa nasba wa khabdihi da cewa kai kamar gashi nan zai bada misali wa ta'rifihi da zamansa mu'arraf bil alif wallah ko zamansa majruri wa fil misali ya zo a misali as-sabiq wanda ya gabata wa huwa ja'a zaidun nafsuhu to haka in ka ce ra'aitu zaidan sai ka ce nafsahu marartu bi zaidin nafsihi saboda haka nafsu din zai bi mi zai bi zaidu Mm. fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi an gane to sai ce a zaidun mu'akkat shi aka karfafa wa huwa ismu maf'ulin suna ne na maf'uli wa nafsuhu tawkidun nafsuhu shi kuma shine tawkidi ko al-mu'akkidu wa huwa masdarun to shi taukidun masdari ne bi ma'ana ismil fa'il amma ma'anarsa ma'ana ce ta ismil fa'il tunda ana nufin mai karfafawa kenan da aka ce taukidi ana nufin mai karfafawa ba wai karfafawa ba an kawo shi ne a masdari amma kuma da ma'ana ta mi yawwa tunda wannan ma ya halatta yakan zo ma a larabci eh Sheikhu Abdullahi yana cewa wa masdarun wa fa'ilun maf'ulu kullun makanu ghairihi maj'ulu da masdari da ismul fa'il da ismul maf'ul kowannen su ya halatta ka dora mahallin ɗayan wurin masdari ismul fa'il na iya zama ismul maf'ul na iya zama wurin ismul fa'il masdari da ismul maf'ul za su iya zama haka shi ma ismul maf'ul masdari da ismul fa'il za su iya zama a mahallinsa a larabci an gani? yawwa kamar faɗin annabi Musa ga Fir'auna wa inni la azunnuka ya Fir'aunu masbura ko eh to suka ce ai nan kaga an kawo masbura ala wazni mi to suka ce kuma amma ma'anarsa ismul fa'il ce an gane kamar ya ce wa inni la azunnuka ya Fir'aunu sabiran halakakke can shi kuma fir'auna ya faɗa ga annabi musa wa inni la azunnuka mashura ai sahiran ba wai yana nufin wanda aka wa sihiri ba ina tunanin kai boka ne an gane eh shine mai sihirin ba wai an masa sihiri ba sai kuskure ne rashin sanin larabci ne to waye mai sihiri in shi aka wa sihiri kuma za a zo a ce ya yi mukabala da yan sihiri ai ba zai yi ba an gane ai ba zai yi ba an gane ba zai yi ba to suna nan da yawa irin su la'asimal yauma bin amrillah ko to ka gani ai la ma'asuma alyauma yau ba wanda za a kare ba wai babu mai kiyayewa ba to shi kuma an kawo ismul fa'il ana nufin mi ismul maf'ul eh babu wanda za a tsare daga wannan tufano da za a yi kowa sai an halaka shi in ba wanda ya shiga wannan jirgi ba to suna nan da yawa wa masdarun wa fa'ilun maf'ulu kullun makanu ghairihi maj'ulu to haka ya faɗa cikin al-miftahu lit-tafsir ƙa'ida ce sananna. To saboda haka don kaga kawai lafazi da ma'auni to sai ka tsaya kayi a hankali. Shin ya zo ne a asalinsa ko ko yana wakiltar wani ne? Eh? Eh sai ka tsaya ka kula da wannan. An gane ko? Yawwa. Saboda haka shi ma annabi Musa ba yana nufin wai fir'aunu an halakar da shi ba ne, a yana nufin halakakke ne a karan kansa ya halaka. shi yasa ya ƙaryata dalilai bayan sun bayyana gare shi ba wai yana nufin wani ya halakar da shi ba to suna nan da yawa to kenan da kaji ana cewa babu taukidi to kamar an ce babul mu'akkidi babe wanda zai bayanin lafazin da yake ƙarfafa waninsa ba ana nufin babe na ƙarfafa ba saboda haka an kawo mazdari wa yuradu bihi sunan fa'ili to shine yace ai al-mu'akkidu wa huwa tabi'un shi mai bayani li'irabil mu'akkadi ga li'irabin wanda aka karfafa wa ta'arifihi haka kuma in mu'arraf ne shi ma taukidin zai zama mu'arraf wa zaidun zaidun almu'akkadu shi an ka karfafa matbu'un kuma shi ake biya don sai ya zo sannan taukidin zai zo kaga ya zama matbu'i kenan shi kuma taukidin ya zama tabi'un wal muradu bin nafsi to can da aka yi amfani da annafsu ba harai ake nufi ba ana nufin azzatu ja'a zaidun nafsuhu ma'ana zatinsa ba wai ransa ba don kakka fassara ransa ai ransa ya zo ko sai ba haka ake nufi ba wala ainu don za a iya cewa ja'a zaidun ainuhu nafsuhu ainuhu ra'aitu zaidan ainahu marartu bi zaidin ainihi to da ainu da nafsu a nan duka ana nufin su da ma'anan azzatu ma'ana gangan jikinsa gaba ɗaya wala ya kuna taukidu na kiratan kuma shi irin wannan taukidi na ma'ana bai taɓa zuwa na kira shi yasa nafsu nafsu ɗin za ga sai an idafa su zuwa ga zamiri wanda zai yi muɗabaka ga shi almatabu ɗin almu'akkad ɗin a ga ja'a zaidun nafsu hu to a ƙa'ida ba za a ce ja'a zaidun nafsun sai a kawo nafsu a matsayin na kira ba a'a na kira ɗin sai a yi idafata zuwa ga zamiri to dama an karanta a baya kuma na kira yin an yi idafata to ta ɗau hukuncin ma'arifa sai zanhu kaga ya muɗabaka gami ga zaidu an gane? sai ce wa yakunu taukidul ma'anawi bi alfazin ma'aluma to shi wannan kaso na biyu na taukidi ana yi ne da wasu alfaz sama'iyatun da aka ji laraba sun faɗe su kaga shi kenan a taukidul lafziyu da ya fara ambata kaga shi kiyasi ne ba sama'i ba ne an gani kiyasi ne kawai sau da haka duk lafazin da kan maimaita ko fi'ili ne ko suna ne ko harafi ne to ya zama taukidul lafziyu amma shi a taukidul ma'anawiyu ba za ka yi shi ba sai da wasu keɓantattun sunaye su an ka yadda kuma ba za ka ƙara ba tun da ba yarenka ba ne su'alun tambaya ma hiya hazihil alfazul ma'aluma to waɗannan alfazu ɗin sanannu menene su jawabin amsa hiya annafsu wal ainu wa kulluhu to waɗanga akan yi amfani da su ga mafuradi sawa'un mafuradin namiji ne ko mace ja zaidun sai ka ce nafsuhu ja zaidun ainuhu an gane? eh to ka gani akaltu ta'ama kullahu ja'at hindun nafsuha ja'at hindun ainuha to duk zaka faɗa an gane duk zaka faɗa eh nazartu ila sahifatin ko ila sahifati kulliha wannan ana a ɗora su ga mafuradi sawa'un muzakkar ko mu'annas to akwai ajma'u wanda ya ambata bayan wajami'u shi ma akan jingina shi ga ainihin mafuradi amma muzakkar an gani ja'a zaidun ajma'u to amma galiban an ka kawo shi an ka kawo ajma'u bayansa to shi ma yana da tawabi'u an gane su akata'u su abisa'u ma'ana ja'a zaidun an gane nafsuhu ajma'u akata'u abisa'u duk taukidi to su malaman basara sun ce su waɗannan alfaz akta'u abu sa'u su ba a taukiri da su istiƙilalan sai dai su biyo bayan ajma'u ma'ana ba za ka ce ja a zaidun akta'u abi sa'u a wurin albasariyuna kenan amma a wurin alkufiyuna ya halatta kamar yadda za ka yi taukidi da nafsu da ainu da kullu istiƙilalan to haka da ajma'u da akata'u da abusa'u za ka iya taukidi da su istiƙilalan inda alkufiyina e, amma su albasiriyuna suka ce a sai dai su biyo bayan ajma'u na fatar an gani e, to da ajma'u da akata'u da abusa'u don na muzakkari ne in mace ce ba ka za ka ce ba za ka ce ja'at hindun nafsuha ko ainuha jam'a'u kat'a'u bas'a'u to ita kuma shine nata mace kwaya ɗaya an gane? eh shine nata ina fatar an gane to in na tasniya ne misali mata da maza duka to sai ka kawo shi da jami shi nafsu din da ainu din ja'az zaidani anfusuhuma ja'az zaidani ainuhuma a'ayunuhuma a'ayunuhuma sai ka kawo shi da siga ta jami'i a gani jam'ul ƙilla a ayyunu an fusu to haka za ka na tasniya kenan an gani to in kuma na jam'i ne na maza da yawa to sai ka saka masa wawul jama'a an gani yawwa ja'an nasu kulluhum abin nan an fusuhum a ayunuhum shi ma sai ka kawo shi da jami an gane ko kulluhum din dai ya shiga yawwa in za ka ƙara waɗancan alfaz ɗin an gane sai ka ce ajma'una ko jami'uhum akta'una abisa'una to in na mata ne da yawa to shi ma da nashi ja'at hindatu ja'at hindatu an gani anfusuhunna a'ayunuhunna an gani yawwa juma'u an gani jama'u jama'u kata'u basa'u to su kuma shine nasu eh kata'u jama'u jama'u kata'u basa'u to shine na mata da yawa to haka suke wadda haka kowane da nashi kowane da nashi shi yasa can Allah ya ce fasajadal mala'ikatu kulluhum sai ya ce aji kaga bai ce ajma'u ba an gani saboda al mala'ika jami'i ne eh to shi yasa tawabe din na taukidi to shi ma sai aka kawo shi da mi to da ba qur'ani bane zaka iya cewa aka ta'una absaruna gaban shi ajma'una din to wannan shine wa kullu wa jami'u wa ajma'u eh shi jami'u yana shiga ga jam'i ne shi kuma kullu ya shafi duka yana shiga ga mufradi yana shiga ga jami shi yasa ta aka ce kulluhum wa tawabi'u to tawabi'u masu biya ga ajma'a wa hiya akta'u abta'u an gani yawwa duk dai ma'anar su ne karfafawa eh karfafawan ce kawai taqulu zaka ce qama zaidun nafsuhu ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم جميعهم ko ka ce ajma'ina shi jami'u in ka kawo shi ga jami'i to dole sai ka haɗa shi da zamiri wanda zai yi muɗabaka ga shi al-mu'akkat to kaga jami'ihim him ya yi muɗabaka da alƙawmu alƙawmu yana da ma'anar jam'i ko? to shi yasa hum ya zama jam'i amma in kai amfani da ajma'i ne ya wadatar tunda shi yana da siga ta jam'i ya zo da siga ta jam'ul muzakkar as-salim to kama sai ka ce fi'ilun madin mabniyun ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rabi zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر نفس ذلك توكيد مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر وهو مضاف هو مضاف إليه مجرور مبني على الضم في محل جر مضاف إليه وهكذا كأن ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم جميعهم أو أجمعين على صيغة الجمع المذكر السالم كما يدي كاوش وفي تسنية النفس amma in za ka yi tasniyan annabsu wal ain ta ƙulu ja'ar rajulani an fusuhuma wa a'ayunuhuma eh ba za ka ce an fasahuma ba wa ja'ar zaiduna an fusuhum wa a'ayunuhum kaga da shi da na tasniya da ɗaya ne na jam'i wa yi an sharɗanta fi kullin wa jami'in su sharaɗi ne in za a yi taukidi da su an yi dafa a raɓa su ila damirin zuwa ga damiri mutabiqin lil mu'akkat wanda zai mutabaka ga mu'akkat to ita ma nafsu ai a wannan babi take da ainu duk a wannan babin su ma suke ba a taukidi da su su ma sai an yi idafar su sai ce na hau kamar misali ja'an nasu kulluhum mutane sun zo su dukansu kaga ba a rage kowa ba wa ra'aitul qauma jami'ahum gaba ɗayansu wa fil galibi to a galibi a larabci yuzadu ana ƙara ajma'u ba da labzi kullin bayan an ambaci kullu nahau waradatil qafilatu kulluha ajma'uha e matafiya sun dawo gaba ɗayansu wa ma'ana ware da ya rido rudan shi ne a taya a ti itiyanan ya zo yana zuwa zuwa shi ne ma'anar warada walƙafilatu in an ce alƙafila hiyar jama'atu su ne jama'a arraji'atu wadda ta dawo mina safari daga tafiya to su ake kira alƙafila amma wa tutulaku aidan ana itilaƙin su kuma على الخارجة والذاهبة إليه wadda ta fita za ta yi tafiya ita ma ana ce mata kafila ba wai sai waɗanda suka dawo daga tafiya ba ko waɗanda suka yi shirin tafiya to su ma duk kafila ne in dai suna da yawa wahiya fi kalami na dariji to kafila a maganan mu ta burokal ɗinmu alƙaflatu muke kiranta yare ne na magarib kada yuzadu ana ƙarawa littaƙauyati don ƙara ƙarfafa taukidi ba da labza a jima'a alfazun wasu lafuzza ai kalimatun wasu kalmomi ukura wahiya akta'u wa abta'u wa absa'u sune mun kai sharhin su a dazu wala tusta'malu wahadaha kuma ba a taukidi da su su karankansu su uku dinnan akta'u wa abta'u wa absa'u eh amma ra'ayi ne na albasariyu ne kamar da ya gabata bal ma ajma'a dole sai an hada su da ajma'a na hauja alqauma ajma'una akta'una abita'una abisa'una wa fi zalika to wajen kawo su gaba daya mubalagatun akai akwai kai matuƙa wa ziyadatun da ƙari fil ma'ana wajen ƙarfin ma'ana to yahi a ce ja alqauma ajma'una in an ka ce akta'una abita'una abisa'una kaga ma'ana ta mi to wannan shi ne to nan za mu kwana wani darasi sai a tashi babul badali sai a yi muraja'ansa sosai haddace ƙa'idodin a suna da fassara mun sharhin su a karatunmu na nazmul al'ajirumiya ba ka saurare shi ba ko? to can ayin cikakken bayani akan ma'anarsu na jin mun yi bayanin ko? eh suna da ma'ana na'am akwai mai iya tuna abin da muka faɗa? ko an daina har da nazumin eh har yanzu ba haddace shi ba eh na'am ba haddace ba subhanallah sai shekara nawa da kammala shi ba ai shekara ba Ah. to ai ko kullum baiti biyar kake haddacewa ai ya kamata a ce an haddace shi mun yi bayani mai tsayi eh a yana nan cikin karatun da na tura ma ƙwarai ku za ga darasi talatin da wani abu don ajirin miya tana da faɗi sosai to shi yasa an yi nazami kuma yanzu ga ana abin nan bai yiwa in an gama kila a ɗauko hawa shi nata shi ma an gama mai yiwa a ɗauko li'irabinta akwai waɗanda suka yi li'irabinta gaba ɗaya eh to suna nan eh to ai nan ne nan ne foundation da zaran an ka bar wurin baka baka baka samu tamakkudi ba to za a yi ta wahala ne duk wannan muna rage zango ne kamin a kai zuwa ga alfiyatu bin malik to inda ka fahimci waɗanga abubuwa to sai ka ga an zo alfiya kawai za ka ga ƙarin ma'ana ne da wasu abubuwa amma ka riga ka samu abin nan ai wajibi ne mutum ya haddace nazamin ai dole ne ai to ana karatu ba har da ai la ilma illa bil hibzi yawwa dole ne ai ai al'asulu al'ilmu gaba ɗaya an yi hufaza haza huwa al'asulu ai asalin ilimi har da ne bal huwa ayatun fi sudurin lazina to ka gani ai asali ilimin a kirazan mutane yake sahabbai har da sun kai shi yasa ilimin ya kawo gare mu za a ga masu rubutu cikin sabai kwarori ne ba su wuce a kirga da yatsa ba kuma rubutun nasu bai hana fa su yi harda ba sun hada ne biyu su haddace kuma su rubuta to akwai waɗanda ko rubutun ba sa yi irin su abu huraira komai yana nan ga ka in kasuwa ka haɗu da su za a baka abin da haka su in makaranta ka haɗu da su za a baka abin da kake so in gona ka haɗu da ko ina su iliminsu yana nan tare da su ba wai sai an buɗe littafi ba in ilimi ya zan sai an buɗe littafi to kaga akwai rauni to Allah ya kiyaye in ka samu gobara fa littattafan suka ƙone to dole a kama jiki a zare dantse idza kunta fil amri fa kun fihi saboda haka ka shiga da gaskiya ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi to haka ilimi ai udkhulu fil ilmi kafa ba sai musulunci ba eh haka zaka zare dantsi ilimin nan ko kai ko shi sai wani ya ga bayan wani ko ka ga bayan ko ka ko ka ga bayan shi ko ya ga bayan ka ko ba haka ba saboda tun da addini ne ai sai dai ka ga baya gare shi eh to ba ka ce a ai abubuwa su yawa ai kaza kaza kaza kaza akwai ɗawainiya to an samu matsala shi ilimin runguma ake to shi yasa ɗazun ka yi bayani cewa bacci ba naka ba ne in dare ya yi dole to in kana baccin dare yaushe za ka samu ka yi muta ba waɗannan abubuwa amma da dare ba mai damunka ba ka zuwa wurin aiki ba ka zuwa ina ba ka zuwa ina sallah ma sai ta nafila ka kana da isasshen lokaci da za ka zauna ka sha abubuwa ka sha ka sha ka sha ka sha gobe ma ka dora wani ma yanzu da ma ana ana rakodin kai akwai karatu mai wahala irin na zaure wanda aka yi a da tunda a lokacin ina tuna sai a zo a yi littafi talatin a lokaci ɗaya kuma gobe ma a yi ko sama ga haka jibi kullum haka aiki sai ka rasa ma wanne za ka karanta mai risala ya zo an masa kaduba mai askari ya zo an masa kaduba mai bukhari mai alfiyatu bin malik mai kadarun nada mai uqudul juman ta komi ake yi mai tafsiri na lijalalai ne sai ka rasa ma wanne za ka ɗauka kuma haka za ka yi dole kuma na an yi ba a ce ai gobe gobe ma hakan za a yi ko sama ma ga wasu ya danganta daga yawan almajirai masu tahowa kuma ba rakodin ake ba abin da ka ji malami ya faɗa shi ne za ka riƙe to haka aka yi karatu fa to amma kai yanzu ba a taskake ba abin ma a baka ga hannu a ce ma ga karatun eh ga littafi kai Allah ya tausaya mana yanzu kawai ana karatu da cikin daɗi da sauƙi da nishaɗi da shi yasa abin ma ba a ɗaukarsa da daraja wallahi to haka abubuwa suke amma yanzu duk an daina irin wannan karatun saboda an mai da shi kawai kuma can ne za a goge kaka gobu cikin shekaru 'yan kalila sai kaga sai hauka ne mai hauka cewa ma fa in ba Allah ya yara ma ba wallahi za ka yi karatu sai ka ci uya to Allah ya taimaka lokacin ba a fara walsa ba shi yasa abubuwa suka zo da sauki eh tunda sai ka yi ne ma baka ci abinci ba kamanci sai dai in ka je kana mutum haɗuwa ko ka fara ganin hayaki hayaki sai ka tuna ai ai ban karya ba ai ban ci ba kuma in dare yayi ba kwana za a yi ba saboda in kai bacci to ya za a yi kai nazarin karatun da aka yi ne ana yi kuma gobe ma yi za a yi to haka fa aka yi karatu fa eh ba wai irin haka yadda kuke karatu haka an kai karatu ba irin haka bane To Allah ya tausaya mana, eh Allah ya sa mu gani. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله